أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar hadurin mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau na juma'a biyu kumce daren uku ga wata na safar hijira shekara dubu da da da hudu arba'in uku, wanda ya dace da goma ga watan tara sati da ya gabata muna cikin sutur mumminu mun tsaya aya ta saba'in da biyar ta sutur mumminu insha Allah ya za mu tashi aya ta saba'in da shida. kahin nan bayani da nake so in kayan tambaya kuma ɗan uwa cewa balle matasa musan da cewa rayuwar duniya guda ce haka lahira guda ce ba a zauwa a cika so duniya daga ba a mai doka sake sabuwa haka nan lahira in kaje inda wani hali kaje ba a ce akwai duk lahira ta biyu duniya ɗaya ce lahira ɗaya ce don haka mutum ya zama towaye ka a yaudare ka idan ka gurbatar da rayuwarka a nan to ka ta abaibai ɗan uwa kullum mu zama to balle matasa wata ran tarihi mu ne masu ba da tarihi wata rana matasa ku zaka ba tarihi shekara kaza ga abin da kai ku ba 'yan bayan ku tarihin duniya yan wani irin abin da yake kai da kawo kamata mu lura da kyau da shi yan wasu da yawa irin waɗannan hanyoyi ko ƙungiyoyi na ina da kisa mai yawa da sunan addini a yi tafiya da matasa ba zai basan addini yan wa mutum ya karanci rayuwa ta yanzu tun daga katurbentis 96 zawa yau ka karanci duniya da ƙungiyoyin rikiri na kira zuwa ga zub da jini zuwa ga jihadi wasu mu tsaya ka tsaya yanzu dan uwa kurin ku tsaya ku karanci abin da ke kusan ku na Najeriya ko Niger dan uwa irin wani kungiyoyi tun suka fara kullum abin da ake nema jikon harko duk malaman wannan al'umma wanda suka suka rayu da mu suka karanci yanayin da muke ciki irin rayuwar da muke ciki za ta maka magana sa ka hanya ta maka magana sai an rushe maka su don kasta maka bayani ka ji masu wata ra'ayi yau dole ƙungiyoyi wanda ake fara suka misali ce albani murji'i bin ba ku sami malamin hukuma ne da haka ake fara maka su bin ba su sami dole malamin hukuma ne ta kashi ba su malamin hukuma ne an tule masu shi albani ta mawalami mai murji'i wanda bai karutawa iya cewa inda aka yi shirin da magaru da suka kenan sai an rushe malaman al'ummar wani su suke za ka haɗin su suka rayu da kai suka rayu da yanayin da kake cikin ka bayani ɗan wani walwani malaman karanci rayuwarsu duk irin bayanin da suke yi da kadda masu suke wa matasa kan abin da ke biyuwa baya bayan wannan tsagerancin duk abin da ke ba labari kamar da su muke rayuwa a yau da muke ciki a yau kamar da kamar muna rawar da su abubuwan da yan wani bakon sadi gudanar najeriya kowa sun tashin boko haram na ce ku ba komo a gyara yanzu aka kashe jafa aka kashe albani da sanar malaman suna da wani kusan zuma an sa wasu sun kashe su ta hiya na jiya sai shi shugaban na farko shi waye shakau sai ga shi a cikin su kuna ji da dimijin radiyo labarun na radiyo ba na bada kawai ba sai ga ashe su kansu a cikinsu wasu na ga ashe wannan abin ba daidai ba ne ba zalunci ne ashe masallaci a sabon mutum ya salla a saba a kashe shi ashe kasuwa mata da yara a kashe sun tabbata da ba wani hujja amma shi haka yace ɗayan da yi har hutawa ta yi ai sun san sai lahi ne amma ce a ina ra'ayi ra'ayin amir dole abin ra'ayin shugaba ko kashe ka duk mai jin abin duk mai jin abin su haka ne ɗaya wanda har wanda abu ta ya tabbatar da ku kuskuren ko laifin kashi irin waɗannan mutane kun bi su goyon bayan abu amma tare ake da su kuma a tura ka ka kashe mutum don irin su jafa ta albani Allah ya sa kama duniya kuma su kuma mutum wani shi ne amma an tabbatar da ba gaskiya ba ce ba ko a tsakanin ɗan wa ƙarshe shi wannan mutumin da ya fito wannan bidiyo ya wannan audio ce ta bayanin ga suna a cikin dajin sambiza amma sun samu dama sun tsere daga hannun shi su ma sun kawo zanzanin su kwana biyu wata wata biyu mai labarin ya sai ina bibiyar da cewa dai karshe wannan mutumin da ya wannan bayanin shekaru kama shi da ya aka masa wata abin aka shi aka masa zamba da sunan zai sulhu da hannun shi ya kama shekaru ya gashi min kakan kaura ya ce tun da yake jihadi tabbin da dadin jihadi kan wannan rana je kashe wannan munafiki ya halaka jini shi kuma da su aka fara kai ma halaka jininka inda ka halaka da wani kai ma ya kai ma ya yanka shi da hannu ba da bannin gaba da abu yanka shi shi wannan lakta na yanzu barnawi shi kowa ya shi da bakin shi ya cewa jinin barnawi ya halitta ko kuwa jima sai jinin shi halitta a kashe shi yau ji miji abin take a wajen alamtakawa yan wanda abu ne abu guda ne kai ka kashe wannan daga wancan kuskure ne shi wannan ce jininka da haka za a yi yan wa mai samun mamaki a kwana ana cewa yan boko haram wajen dubu shida sun dawo sun mai kauya ko ta ba mai sa wannan mutane suna suna na suna da da suwa suna da da suwa me kawo sai ko su ko sun komo sun da musu dole abin da ciki saboda shi shugaban su wanda ya mutu ya ce wannan barnawun kawo ne da jini shi halitta kuma yanzu ya wasu ɓangaren su kuma sun ce sun wa barnawun baya da ke nan ta kan cikin ruru da cikin ruru suke wallahi sai ka to me za ka yi wani jihadin za ka yi shi wanda kai jihadin ɗaukin ya mutu shi wanda wanda aka ce maka shi maka wuri ne jini shi halitta zuwa wajen kuma shi ne shugaba to za ka bi sai suke da basu suke da nutsuwa saboda da wani abu ana sa gawa gida suna komowa saboda sa ga jihadin a yanzu wata madogara don wani shi ne haɗarin irin al'amari ɗan wata abin da zama to ka zub da jinin mutum a haƙƙin da allah bai yare maka ba dama a komo a gyara al'umma wallahi mutum ya hankali tabbata wannan da kisa kai rikin maka ta zaka zaka ne a yau a ce hata baka amma wallahi tabbata kai ka halitta ma jinin wani ka kashe wani wallahi da ke an yi an ƙare kuma yau suna nan an kashe wasu an ce akalla mutum dubu da ruwa sun mutu kan wani abu dubu da ɓallon ɗan ruwa a kashe kan wani abu sun tsayi kuma an tsaye ba dawo za a gyara ba kuma hisabi iya nan takadu sun ce alisun suna da Allah takadu sun tsayi kai ka tsayi kuma wani yana iya jira zai tsayi hakkin wani kuma ruwa da gaya maka hakan wallahi mai hattara da irin waɗannan ababe na kisa ai hattara wallahi Allah sa mu gani Allah ta rike mu ci gaba Allah rahmu akwai tambaya ta izin amsa masalar dogara hannu a zamane don kawo sun ci suna tattaunawa ya a sallah ya ba sallah ba yan akwai ruwaya wadda imam ahmad dai ruwa sun tabbata a nan sallah sun hafi suna abi dawo manzana suna ya huce in ji abdullahi bin umar manzana ya wuce wajen wani iya sallah ya dogara da hannun shi na hagun a baya na wuce mishi lafiyar haka za kakar irin wannan zama wata ruwa ce nima hajjita da zai abdabun ko gaza ko almagabin ba ne wata ruwa ce irin wannan zaman wanda ake masa azaba ne wata ruwa ce wannan zaman wanda allah fi da su ne zama na hannu a baya hannun hagu a cikin masu tambaya ta yayi an ce usaimin ya ce sai yan asalla ne eh maganar a ta albani cikin zubar da lafi da ya kawo ya kawo wayar iya magana a cikin sallah to amma maganar cewa hannu hannu biyu a ko hannun dama to a gaskiyar magana duk an kai maganar su masu magana hatta babu da abu da ya yi babu itimadi ne alaƙin su shura kisala dogara da hannun hagu ne a maida shi baya maganar ta zo ba hannu biyu ba kuma hannun dama ba hatta cikin manhaj shari'a da ya kawo magana yake magana cewa eh mas'alar eh hal a wajen sallah da ya kawo ruwaya suwaid wanda Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah ya kawo ruwaya ta suwaid wanda yake manzala ya huce ni nan ba sallah bane ba ina irin wannan zama hannuna na hagu na da kuji a bayana ita kaka irin wannan zama na waɗanda ake ma azaba ne ƙarshen wannan ruwayoyi cewa zahirin hannun ya zo akan dogara da hannun hagu ne ba hannu biyu ba na dama ba gaskiyar magana nasin haka ne zo kamar da zai mana wani haka ne cewa da hannun dama ne hannun hagu da su ne zo banda hagu kuma a kawo hannu biyu na kuma cewa ko a sallah ko a wajen sallah laifi ne wallah ba Allah ma jika mu
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكالوا لربهم وما يتضرعون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون أنا الله سبحانه وتعالى يوم لابار الأمومي وند أكا هلكر دسو Allah ya musu domintar a ɗan taɓa su da wani nau'i na azaba don su komo ko sun gane kuransu amma da ce walaƙad a kazanan mun kama ta da azaba na azaba ta duniya ta jarrabawa talakin al'ummomi da musibu iri amma wannan kamu da allah ya mutu irin wannan nau'in azaba ba mastakan da rabbi wa ma yatadarra'un ba su sadu da ba ba su sadu da ba ba su kaskantar da kai suka koma ga allah ba suka ce mun hada mun koma ga suna nan suka ci gaba da laifin da suke ma allah kenan nan Allah ya musu wannan jarrabawa dalilin su koma su tuba to ba su tuba ba su gyara komai ba ba su dura ba ba su kantar kai ga Allah ba suka nemi gafara ta Allah haka suka tsaya hatta idza fatahna alaihim hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadidin idza hum fihi mublisun
التي حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد suna cikin wannan hali na so mun tabi don su gyara ba su gyara komai ba Allah ce hatta idza fatana alim sai da muka bude musu baban za azabin shadid saka mun kofa ta bala'i azaba karata bayana shi ta zo gadangadan imanin cikin ne ce wata lafiya ce dai ko ce ne bayan zawal azaba tabbatatta wanda ba so mun taba ba kuma idza fi mublisun eh ga sanan kuma yanzu sun yanke kamna samun rama da da lokacin da kuka iya aka muku galgan aka muku muku gada ba idan azaba ta zo ku ta iyo ku ta kururuwa wannan kururuwa ku ba ta muku amfanin komi illa kurin jira lokaci kan Allah mana ta kira kenan haka suka shiga imma a duniya haka za su haka ma alhaira za su shiga halin da babu dama a komo a gyara shi ma ce iblis iblis abalaka mutumin da ya cika masa rahama ta Allah ya kare shine iblisu ya ci gaba
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون an shi dai Allah da ake kira a kadaita da ibada a ba abin da ya ce ita gama wasu abu daga cikin ni'imomin shi manyan ni'imomi wanda ya kamata mu mutum masu godiya gare shi shi dai Allah wannan kuwa shi ne alladhi ansha'a lakum as-sama wal absara wal afida shi ne ya kirkiri ko ya halittar muku ji da gani da tunani wanda wannan Allah kaɗai ke ba da shi in yi amshi ba mai baka yau ɗan adam ya san da maganar gani ya san da makamtaka ba ya gaya mace ba kuma har yau ci gaban duniya babu wata likitar duniya ci gaban duniya da wata ƙasa ta kai tsaka wajen ilimi wani idan karsa ido za shiga wata izin a dannan wannan da wannan a gaban da wannan a hudu ido sabo fulka sai ya gomi da ɗari ne ko akwai babu babu inda ake ido an gani ana taɓawa biki da mutuwa ba a sama duleti sau ta na'ura ya motsa sannan kamar da kashe sun nasa duleti ko ai ƙara ɗaya ɗan akwai idan ƙara ma ne yake gani amma idan aka ɗauke babu kuma allah ya duniya a abin allah mai iko ne a kan komi ga annabi isa alayhi salam dai a duniya aka yi wanda abin da ya yi wani ake cewa ma Allah ne gaba daya da haka ake Allah ne shi kuma Allah ya wani abin ta isa alayhi salam dai zama to mu'jiza cewa annabin Allah ne makaho sai shafa wanda ma aka haifa makaho ba gaba ba kace ba haka ma ya zo duniya makaho isa da mai addu'a shafa shi ido warai kun ba an ga warai ba me ga warai yanzu amma ido ruwa ido a shi suka bada rayuwa ne da lafiya dan haka nan sallallahu ya wani makawa ta makawa ne zan gano ke na bada bada Allah shi ke da abu ke nima shi a gare mu ji da gani da tunani kowa san dai mahaukaci lafiya ana kallon mutum da komi inda za ka kora zuwa a wannan komi guda amma babu hankali babu hankali ga shi na kuma kowane mutum ya ga dabba ma ta yi shi rayuwa mai kyau in hauka ce dabba ma ta yi shi kyakkyawar rayuwa kuna nima kudin ta hankali da Allah ɗauke mishi to wannan wasu ni'imomi ne da Allah ya mana ga kamata mu ba mu gode ma Allah shine ya halatta mana ji da gani da tunani wa'annan manyan ni'imomin Allah ke qalilan ma tashkuru duk da wannan ni'imomi manyan manyan da Allah ya wa mutane a mutane kwarai kaɗan ne ɗan kaɗan kwarai suke godiya ga wa'annan ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala nan jan hankali ne ba gode mishi mu bi dokokin shi mu abin da yaso yake so shine magana kenan ita ho da zai kuma
وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون كما
وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وهو شيء دي ألم ونبا شيء دي ذرأكم في الأرض wanda kamar an nasa ana shirka ka shirka wani abu hoto shi har kirkirar halitta a cikin wannan ƙasa ya wuce kuma za ku ƙare wannan rayuwa ta duniya ba ku da wajen zuwa wajen wani daban wanda ba shi ba a ce akwai ta duniya daban wanda wani shirya ya yi za koma wajen wani wa ilaihi tusharun kuma ne zuwa ga Allah bayan mutuwa an binne ku kuma Allah za a tada ku a tattara ku zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da ranar kiyama shi ne dai baka da wajen zuwa ga wani shi kuma huwa allazi shi dai Allah shi ne ke rayawa mu shi ke kashewa ya kashe rayar da aiki da ba aikin wani bane ba kuma babu wani wanda ya yi ƙarfinta shi ke kashewa kuma shi zai raya ba ma mai iya ta kuma na ci dagwada raunin na adam a hili karara babu wanda bai yi da mutuwa shi ya gagara wajen yin ilimi wata akwai ta ƙasa a duniya idan aka da can an ci gaba can yanayinsu kilimakinsu ta can ko dokoro dokotorori sa dokotorori da specialist su a can ƙwararru ne can a can ba a mutuwa ka a ce ma akwai na shiga 200 ake mutuwa saboda can sun sun kware ta ka shiga 200 ko 200 ake mutuwa a wata kontinentin duniya babu ko ina daga tattikin wannan 70 80 lashin 100 ko ina kada kalle shi ina ka shiga 100 ko ina ne ya zama mamaki na shiga 100 ko ina abin gwadawa ne rayuwar ce ɗaya ba wata amurka ba wata ta afirka duk rayuwa ce shi ke kashewa shi ke rayuwa kun ba mu iko hana ya ce shi bai mutuwa kuma lokacin da ya ga dama ya raya ya ce wani ikhtilafin laili wal nahar kuma canjin dare da rana Allah shi ke canji dare ya zo rana ta zo dare ya tsawo wata rana ta tsawo wannan ya rake duk wannan aikin Allah ne babu wani makhluki da aka waye gari wanda shi ke wannan aikin a ce ga annabi taba butan na dare ko yayi a ƙara ko aka mata a shawara ko a rage ko a ƙara a ƙara babu kowa ya kun da gargaɗe a cikin duhu ko ganga cikin haske ba wanda ya sanya aiki haka Allah wato shi ne mai wannan aiki canjin dare da rana ana ce afala ta kailu shin wani duwannan nan bayani da aka muku ba ku na jangale ne ba ku shiga hankalinku ku gano girman wannan mahalici mai wannan iko wanda ya kuma waɗannan ni'imomi ana ku zama to masu tsaddakawa masu mai kamiya zuwa gare shi Allah ta musu masu hankali bal بل قالوا مثل ما قال الأولون نعم
قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين
to Allah ce bal kalma ce mun kare bayani hujjoji da ni'imomi da Allah ya mana wanda ya dace tun mai hankali ya zama to mai biyayya ga dokokin Allah Allah ce bal kin dole magana da kaso ba ta mutu amfanin kone ba duk da wani abin da aka bayani Allah ce qalu misala ma qala al-awwal sun wadin magana irin yadda kakanninsu na farko suka me suke cewa yan warko maganar su kan a tashi a mutu a tashi qalu a idza mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun magana guda ce tunanin su yaya a ce idan muka ce idan muka mutu suna kamar suna mace suna shakka suna shakka ne suna dutura abin hanya ko zai yanzu dan muka mutu muka zama ƙasa muka zama ƙashi a inna lamab'uthun a ce wai za a tado mu sabo halitta a iza kunna izamun nakhara zama kashi da jirgi tilka izam karatun khasira bai wa kullun ya za a ce wai wai bayan mun zai mutu mun zama kashi mun zama kasa a ce a tado mu wannan abin shi ke mata mamaki tashi bayan mutuwa Allah ce suna cewa laqad wu'idna nahnu wa aba'una hada min qabl wannan magana kiyama kiyama an jima ana yin ta shekaru aru-aru ana yi an mana wani magana an wawayen za wata kiyama har su shuru za su kudin haɗa illa a satirun awali nan abin suke ta muhammad ke nan matsala shekara su shekurun wannan abin da kake hudu na maganar kiyama a yi kiyama a yi zaɗi aiwa ne kurin tatsuniyoyi ne kai ma ka ɗauko irin na yan farko da aka yi musu shi na kada tarihi kun gaji ga mana tatsin ya ci kurin kenan nan sun ture baiwa bayan mutuwa a tashi kurin fi haka ce ake don ba hisabi tsawon zan mutuwa a raya ko masu sun a kowa allah ko waye amma maganar kiyama yau hisabi babu shi wannan kuɗin wa duk aƙida ce musamman da bai san ba addini bai da bai da annabawa haka zai ɗauka na baku labarin wani ɗan uwa bawan allah ne ka tattauna da shi a wurin wa'azi a wata ƙauye irin wannan magana muka wata kiyama ta yanzu malam Allah ya kace kamar shi na a cikin su kuma ka ta kwallo shi muna magana magana wa azizi bar ta ce zama da wai yanzu za ka zama da yanzu wai zihinka an aka mutu aka aka mutu an binne shi ba wata ran sai tashi ya rai su ta haba ma da zafin magana kamar magana zara bani Allah ne ne shi kun ta kun bai wa yarda bai yarda ba kurin mutum ya mutu ya mutu an binne ya tashi ya rai ta haba ma da Allah kamar magana Allah kuma la kuma dai kuma la da gaske ki ina ga akwai wani ina nan da shi muka ji wa'azi muna tare da shi wani mutum kuma ta so wani wurin wa'azi a wurin wa'azi mun kwana ga bacin mun bari anan mutum ya sami ya wuce kun ta bai wa na haka mutane tunanin ku aka gurin haka ake shi a hankali hankali hankali aiki da karamin hankali da abun da bai yi wa sai ka shi da tsawon wani abun sai ka bai wa a tunanin a ilimance na dan adam yanzu ba mu da ce impossible yanzu sun tabbatar da su ana iya yi wa ana iya yanzu ilimin ɗan adam wato wuri masu karanta karancan wani adam ya magana wani wani kulonaji an jana ana ana kulonaji kulonaji kulonaji ne kulonaji irin wani abin da yake dauke ma irin zai ga tara hanyar mutum ya goma kamar yadda yake kamar yadda kake mutum tunanin wato wuri ilimin shi ya yarda ina mutum ya yarda amma shi yanzu hankalin nashi kai da kayan gidan kalin kata ka ce bai wa domin kawun ɗan wanka inda wani ɓangare ce nan ba matsala ya gana iya yi sai ka ce a banza ka taimaka lahira a banza kurbi ta haka kenan wannan mutum kullum mutum yan uwa in abu ya laka da Allah da imani ba kawo kullo ka akwai wani abu kullo ka yana kasa ganowa ta kasa kaiwa ko da haka ne ba da maka da yan wadu da sun ya karatu karatu ko ne ne sai an je kalas ba da zai lafa za a zo a bada wani kuɗi ba ne da sama tamatin za a bada wani misali ko a gojin dari a kalas sai a buga a buga har a kwashe kayan wani bai samu daidai amma wani da ya samu don kai ba ka samu da ce bai wa kuma har kai da kwallo ka zakata misali da baka yanzu ana baku da sali wani kasa wani samu sai kai kunna kunna buga da buga na kasa da ka samu daidai ya ce ƙarya ce a ni ne kullum ta bata kai ba don haka da mara Allah ke kwallo ka riski in ji Allah ce abin ake nema ka ne abin wannan shi Allah ce abin ke nema ya tabbata a Qur'ani suna ya tabbata suna gantata to ko ban gano ba sami ina wa aka ba amma na ku mun ji mai kun ko ba yana gano ba yana gano ba ba yana gano ba amma labarin na matsala karama musulmi ne ba kawure ba kan masala magana da a masala zama abin iskila a jawar isu baba a rizin guda a rizin guda a rizin baba ya zama abin iskili ga sunna ana suka abin buraira wai guda wai manzo Allah ya ce wai guda wanda magayinka wai ka tsoma shi ka wuto shi wai guda akwai cuta bangaren da bangaren da maganin suke iskili da abu wallahi ba wa gana kuwa a da a wannan akwai cikin almajirai tare muka tashi ya yi je wata ƙasa ya ilimi a ilimin na addini amma ya ɗauko farka ba kwallo shi ya zo ya kamun ziyara wallahi irin wani magana sai ya ɗauko wannan magana ta kuda iya so su ki sunna shi ne ya shawarar katun daban a gida na wallahi ƙarshe sai yake magana yanzu a ce wani ya kaza kaza kaza kaza da ya ƙare ina da jurnal wadda ba mutum suka yi ta ba mutumin alamari ne wanda ya bincike a kan wannan magana ta hukuke kuda kuma ya samun rizuta a aikace he na ɗoko littafin na bashi Allah da ya karanta da yake bature ya gode ya bashi kwallo shi wallahi sai yarda wallahi ya yarda su ji wani wani rashin hankali kuma su nuna kuma musulmi ne musulmi ne amma ya raina suna ya raina ya gama da suna ba koyi ba ko zai da suna kamar a shirme ne wallahi mutumin alman ne binciken da ya shi aikace ya zo wai kuda shi ya rana hudu ya zo abin aikace bincika ya ce bincike ne a cikin kuda a hukin kuda ya hudu wani likit a hukin daya bangaren daya a kowane likit da ke hudawa ya ce bayanin binciken da kuma an yaji a suna ana cewa saburo iya fara neman kare kai shi da wani hukin cutar shi ke fara kewawa kuda manzana ma ba mu labari o kuda kuda kai kuda iya fara jihu wannan wuki ba cuta manzana ce da dai mara cikin makayinka ka tsoma shi gaba daya ya ka hudu wannan wukin mara kyan sai wancan mukin zai magana wancan guba da ta shiga sai wannan wukin da zai magana haka na ba mu labari yace wallahi sakati yadda aka hudu yace wallahi kuda da wannan wukin mai guba shi ki fara kai shi tsoro shi barazana shi ki fara kaiwa ce wallahi da ya ɗauko wannan da kirkin ya ce iya ba mutane misali ƙarfin da kirkin wajen kashe guba ya ce inda za a kawo madara litir dubu min litir ce na madara inda za a kawo mai wanda ke bakteri wanda ke da wani guba cike ce ya ce a ɗauko garam ba ba litir ba litir dubu na madara don ƙarfin wancan ka san ƙarfin likirkin ya ce inda za a ko litir dubu na madara a sa garam ɗaya na likirkin ƙuda mai kashe guba cewa wallah wani garam cin ɗaya zai kashe guba litir dubu na madara wallah mutum malaman ne lokacin da ya gano bayanin kuma wallah ya shiru wani ya riga yake bature ne ma da ba da ba haka yin wawular da wallah mutum ya haka da shi inda Allah ya ce kaza ko la kaza kake kun ku ba ba na gano ba ba na gano ba lokacin hatta magana musa da kace da manzo da kace cewa idan kai da kike cikin ƙwarya makayin ku ku wanke so bakwai na farko a ta kasa kuma haka annabi ce malaman da wani kace ta wani da aka musa sali yace ta abudan kuma suka ce a wanke ta abudan me da abudan kurin kai da an ce kai kurin amma ba tare da ka san kima ba haka suka ta malaman fikihu kurin kai da ba wani bincike me yasa kurin dai dan ta abudan dan an ce kai kurin kai sai yanzu kan zamani ya zo sai yanzu mutum mutane kan a a shi a aikace an aikace so sun riba abin aikace ko da wannan wannan kare irin da ta miya wuta mu gulguba da yake hudda wa ne lallaki kuma da aka zo aka yi masu bincike ne aka zo aka wanke har da jabal sabin da kari aka wanke makayin iya na an ji ba har kan saura amma ana sa kasa wankewa daya abin yanzu ne wallahi dan wa in wa nan akwai yan uwa na gajiya wajen nan madan ya karatu a kusa Cote d'Ivoire yake ce mota na kallon tele a Cote d'Ivoire sai wasu masu yin saka tamnawa su ba su ba su ba su ba su ba su saka muku abu ba su da fans masu ilimi ne abin suke mamaki zinariya tana tasiri jikin sayi jikin namiji na da su san sayi abin da yake halitta gama halitta dan sayi iya tasiri a jikin garkuwar dan adam jikin dan adam haka namiji amma bai yi da cikin mace ɗin ba su gano ba su sun san akwai marasa mai zaba shi shi kai tsaye kurin shi tana a shi a gida ya karatu an ce dama musulmi namiji kai sa zinariya amma mace ta sa shi ke na sama da bam amma kan su wata amsa wa ma annabi mu ya bamu labari ya karanta da mu namiji kai sa zinariya a shi akwai dalili akwai illa da take maka ɗan wa akwai abu da yawa suna kawai mutum dai kurin kake gardama ko kai ake hakan loka ka gane ba gane ba kurin kai imani haka ne ba sai na gano ba mu wata in dai Allah ya ce annabi ya ce ga wani wannan Qur'ani na tsada da miraji mutanen Makka nan suka mutu haka suka rinda musulmi ne suka rinda dan kullum ya za a ce manzon Allah a dare daya ya je Baitul Muqaddas ya dawo Makka kilomita dubu nawa a dare daya ya dawo Taka Allah Usman sai da imani suka suka rida bai da mutan kawure kada me yaji kullum sun kasa doka haka nan sai ga bai yiwa sai ga a duniya ba da ba a duniya dan adam ne ba dan adam ne da shi ilimi yanzu ka ce an je a dare daya an dawo suka ga bai yiwa yanzu ya aje kasar awa daya dawo da na'ura jirgin ka jirgin so jirgin kudu awa ɗaya a jiya dawo suna ga bayowa a ɗaya a jiya awa goma a jiya dawo bayowa kai yanzu ɗan adam a duniya awa ɗaya a jiya dawo kai ka mutu ka ce wuta abin da ka wuta ba da maka dawo ka gyara ka ce ya shi iya yiwa kan wadda haka kun mutum ya sha kashi lafiya in dai Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza ya tabbata to kun sha kun kai imani ko da ka baka ba ko Allah ya tamke mu ya ce kenan cikin abin da suka cewa laƙadu wa idina na hannu wa aba'una hada min kabar wannan magana ta tashi bayan an mutu an zama ƙasa an yi alƙawarin ta gamu an waɗuwaye mu ma ka yi kuzo da haka ina hada illa a safirul awwalin wurin tasiriyoyi ne na yawon gaji gaba haka suka ce mai allah ce قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون ألا تقول لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون تنبسوا wai ita kasar da kuke rayuwa samanta a kai a kawo na mulki kaza kasar kanta da kuke rayuwa a samanta wata wace ce da kasar da abin da ke cikinta na wane ne mulkin wane ne dan hakun sani ko ma hasa sai Allah ya bada amsa ga amsarsu sai ya ƙulu na lilla za su ce maka wannan ƙasa da abin da ke cikin ta na Allah ne ka ke na waɗancan mutane ba su da matsala game da Allah ba su da matsala game da Allah shi ne mahalicci wasu da matsala ba da matsala wani tauri rubiya la haliku ba la rasu la kaza kaza duk wannan kore shi ba da matsala da ma la haliku la rasu sun yarda a sha ta tauhidin rububiya bai wadatar da kai kai shiga aljanna sai ka nan rububiya yarda Allah ya sama ya kasai wane ne yake komi yake ba da yake hadatawa wannan kore shi ma suna da shi matsalar su tauhidin rububiya ba bauta mu kowa sai Allah shine matsalar su to kaga nan ce idan ka musu tambaya ƙasa da abin da ke cikin ta nawa ne ne in kun sani ku gaya mini a ce sai ya kulu ne lillah za su ce maka na Allah ne to kun dan suka baka wannan amsa ce musu afala tazakkarun shin ba ku tsayawa ku yi tunani ku gano gaskiyar Allah shi kaɗai ne yana shi kaɗai wani abu shi kaɗai ke mulkin su kuma ya za a taɓa shi da wani shi ma ma'abud ma'abud ba ku gano ba wani abu da tare da Allah ne ce gaba
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون
dindin Allah ya tabbatar da shi kaɗai ne kuma da nake shi komai shi kaɗai ne kuma ka masa tambaya kuma man rabbu samawati sab'i wa rabbu al-arshi al-azim ka tambaye su wane ne mahallicin sammai bakwai waye ubangijin al'adashi mai girma yan wa cewa tsarin ƙur'ani Allah idan iya magana ya kawo kan tauhidin ulubiya sai a biyo hanya ta tauhidin rububiya ta kama ka mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza kenan tabbata ka san me wannan girma me wannan ikon kenan sai a kama girman shi to shi ne ake nema a kaɗe tsarin ibada shi ake nema a ji tsoro don wannan kullum cewa abin da mutane a wani abin da kake gani ga sanin ga sanin ka sanin gaban ka sai ga maka mai wannan abu mai wannan abu zaka zo mutum ya girma wani mai ilimi ka wani kwararre ne ya san ilimin kwarewa ko wajen ilimin zuciya ya kaza ya kaza ko ya jirgin sama an ce sama kun ya kaza ana ranar amurka ta cika ba ta yi wani jirgin sama an ce sama ɗan wata nawa duk wannan ƙare haka ne ba waye wannan jirgin waye kera shi shi wanda kwallo ta yi waye ta sai ga Allah ne ke misali to zaka girma wannan ka girma amurka girma amurka ta kaza baka girma mahalicin wannan bayi sai ce na Allah ka kanan ka girma wannan abin to mai halitta abin sai kamata ka girma shi ba wannan halitta ba ta haka girma na abin to girma mahalicin wannan abin su ga mutum ya girma abu ya girma ya girma abu ya manta da Allah ya ga girma girma abu kuma mai kaza mai kaza duk wasan da an ci amurka an ci amurka kullum kowa da an ci amurka kai ba kasa an ci amurka ce za ta ka hari ka bala'i zai amurka ce za ta samu ambargo sai ka sai ka jaka hari eh matsala ka samu amurka za ta kawo tattalin arziki za ta kawo matsala ambargo amma baka ji ba shi Allah amma kaji amurka ta yi jirgin sama tana duk an cika makwalluwa ta yi jirgin sama tana bakin bakin duniya bakin duniya na ta ne fme bakin montel duka zaka za na ta ne in ta rike shi kenan da an gaya maka sai ka ce maka amurka ya ka yarda ka ku ta ya ta muku doka an ta zama da ta jangar mu duniya ko amurka to me yasa abinda ka sani kake kullo ka nata sai kai tsoron ka to shi ka kira maka Allah da kan girman Allah sai ka maka irin shi ma abinda Allah ke da shine mai kaza shine mai kaza shine mai kaza kai ka kanka duka to kuma shi wa ya kamata ka girman Allah wannan shi ya kama dan ka san girman Allah ta ta hanyar kalti ka tambaye su wane ne ubangijin samai bakwai to ubangijin al'arshi mai girma gaba ɗaya ubangijin ta gaba ɗaya wane ne wannan duk a wancan zaman kawurcin su sai ya kulu ne da za su duk wannan abin na Allah da baka zama na Allah ne an wasu sun Allah ne kul afala tattaqun to ga musu shin ba ku jin tsoron gama wannan muhalicin ne wannan ikon da wannan abu gaban mu kuma dai Allah take kwada wannan sadi قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وتتنبيه ديد أمسا قل كتير من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كتميز وانيني wanda hannun shi ne cikakken mulki total na komai da komai a mulki shi ke mulkin komai kuma hu yujiru wala yujaru alai shi ke kare wani daga barazana ta wani amma wala yujaru alai amma shi ba mai kare wani in ne kama shi dan wannan iya tarantar da kai da aqidar qurayshawa duk wani wannan goyin da aka musu Allah tabbatar da ga aqidar su yace ku gaya mani wane ne mai cikakken wannan mulkin mulkin komai a nan shi ke shi ke karewa barazanar wani ya kare ka a taba ka amma shi ina kama ba mai kare ka akan kama wai waye ne wannan aikin in kuntum ta'lamun kuntum sani ku gaya mani sai ya kuluna lillah za su ce wannan amsa su Allah kadai ke haka ka ƙure shawa ka basa aƙidar Allah ko iko na Allah sun yarda Allah da iko ne dan wani da wasu a kwallo su suke ga wai mutum ya yi kaɗan bai daraja da bauta Allah kai tsaye shi ne abin da shi da suke suka Allah aji da kwallo su ce suna ga ya za a yi ɗan adam ya bauta ma Allah kai tsaye ya fita wajen waɗannan mala'iku masu sarki ko kaza su ajiyu ya fita ya ta intermediate irin da ake a kiristanci ya ta wata wajen yesu kamar haka su ma haka abu da take suna ga wata abu da kake nan ba magana sun sun da Allah suna kama Allah ya yi karfin gaba da mai tsaye ta kama ta wajen wani amma na yasa sun tsira sun hallaka kafirci su suka ci wannan shi ne amsar su duk wannan amsa sun san da cewa Allah shi ke da wannan cikakken mulki kaka wannan tauhidin rububiyya ba su da matsala kan shi to a ce kullu ga ya musu idan suka yarda da wannan al'amari da aka yi Allah shi ke sarkin mulki na koyo shi ke karewa wani bai kare wani a wajen shi ba an na tusharu ta yaya ake wasa da hankali ina hankalin ku ya tafi za ku yarda da Allah a gama shi da wani wani ba kowa ba shi ma mahaifin Allah shi da Allah shi bal بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون Allah ce bal a cinan lan ina marin babu wani abin bauta wanda ba Allah ba Allah ce mun zo musu da gaskiya amma waɗansu da kazo wannan abin suke riyawa na gama Allah da wani ko wata madogara ce ko Ibrahim ya bari ƙarya suke babu wata madogara akan a gama Allah da wani babu ƙarya ce babu wani abin bauta tare da Allah su haka suke cewa ibrahim ma shi ya kafa abu haka suke cewa a tare wani goma Allah ci gaba
متخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق وعول على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون alim al-ghaib عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون na'am Allah ce mattakhadha Allah min walad wa ma kana ma'ahu min ilah wannan matsaloli da manzo Allah ya zo ya samu duniya kan su bangare guda Yahudawa suna da awar Uzairu dan Allah ne. Isa na da awar fakirsa kasa suna da awar Isa shi ma dan Allah ne wasu ma Allah ne gaba ɗaya. mushrikai wasu na cewa mala'iku ɗin Allah ne mata irin da manzanni daban-daban kowa da shi to Allah ce matta khazalan walad Allah dai bai riki kowa ba a matsayin da ka akwai magana da Kirista suke ayo an mu ce ba Allah ya ayyuta muka ya ɗauki Isa a matsayin da ba mu ce ba ya ayo wannan rukun dan da kuka ce ita shege da Allah ne cewa ya riki Isa a matsayin da ita ce da ba a samu Allah bai riki kowa ba Allah bai ba kowa ba matsayin martaba ta wani kana matsayin ɗana Allah bai ba kowa haka ba bayan da wa makar ma'aun ilah kuma Allah ba shi da wani ilaha daban ba shi ba a shi akwai wani ilaha daban ban da Allah akwai wani ilaha daban babu duk ƙarya ce kudu duk ƙarya ce kudu kudu ya ce idan mana inda har akwai wani ilaha tare da Allah ba Allah ba da zahaba kullu ilahin bima khalaq da rigima za da allah sama da na ƙasa ko da na sama ta ɗaya da na sama ta biyu ko da allah turmamu da na rana ko da allah ƙasa ko da allah kaza irin dai da aka san duk masu mulki suke yi rigima yau an yi rigima ƙasa wanda ƙasa kaza wata ci wannan yau ta ci wannan to shi ma inda har abin inda kuke hudi a kone ilaha mai iko da banban da Allah da rigima haka za a yi wata rana sami amshi wata rana amshi kenan kun sa abar ba haka ba tunda kun ga dai babu matsala yan wajen mai hankali ya sani balle mai ilimin abin yanda sistem cin tsarin duniya yake ciki da duniyan da rana da wata da sama duk sistem ne guda kowane iya da alaƙa da junan shi babin aka yi kurin kara jibi kowa ya rayu da kowa tsari ne abinda allah ƙara shi kuma ko daga wani iya alaƙa da wani ba wani guda bane ba ko da iya wurin shi amma suna da suna da alaƙa suna tafiya kan tsari guda wanda mai hankali ya santa cewa abu ne mikikirinsu guda ne wanda ƙashe kan misalin wannan mai take shugaban gidan cibiyar binciken ilimin kimiyya ta ingila da take cewa duk wanda ya tsaye lura da maganar tsarin duniya rana da wata turmamun sarsu ta ce magana da muka yi tsara a da a ce silanatir ya haka a gaji kurin haka a gaji kurin haka a gaji kurin ta ce wani magana da mai hankali ya san haka ce har sai ka ba wani magana da zai ne jihar biki ne ba sai a an kace rana haka kuma a garana haka wata da aka rukuta a garzun gata nan haka waye ko evolution duk wannan sai mai hankali ta shi ne ta ce wannan abun gaba da din mai hankali a ilimin can ka lura ta ce ta san wani mutum guda da ta ce ba zamta Allah ta take mahalicin guda ne wanda yake rayin abun guda ne gaba daya system kin sama da kasa gaba daya ta ce mai yin su guda ne kuma tun da ya kayan shi har yanzu ci control nan kayan shi gaba daya haka take ce ta ko mu musu Allah ne musamman da shine guda ita amma daga hankali da Allah ne amma ta ta san abun ba a ce a kurun hakurun hakurun a gaban kurun kujum kurun a gaban kurun kala zabe ta ce a tsari abin ne ke ta ce kuma wani ƙwararre ne wani mutsi wani ƙwararre ne ne ne shi da kayan shi kuma tun da kayan shi har yanzu ki kontrol nan kayan shi ki kula da kayan shi amma musan da Allah ne wanda wanda ya lura abun tsari da sun haka shi ne Allah ya ce magana cewa babu wani ilaha tare da Allah Allah shi ɗaya ne in kuwa yanzu inda har haka ne idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane abun bauta sai doke nashi ya ya bata ita ce wala ala ba'atum ala ba'd ko wata ran wani zai mamaye wani a fasa ganin rana ko wata ko aso kaza wanda zai wata zai ci wanda yake inda har haka ne ta haka ga subhanallahi amma subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya tsarkaka ya yi girman da wanda sufa saka shi na da mata abokin tarayya a gama shi da wani ya kabace duk babu Allah ya yi karin haka Allah ya yi barakaka da ce iya da wani abokin tarayya daban shi ne alimul ghaib wa shahada kuma Allah shi ne masanin gaib mai gaib abinda mutum bai gani bai ji bai jin kamshin shi bai jin karan shi bai taɓa wa ji abin shi ya ta gaibu abin wani kawai hamsa ba su kawo da shi ji bai kaiwa gani bai kaiwa mana ya ka ce hannu bai taɓa wa kamshi haɓaka shi abin shi ya ta gaibu abin da mana ya fake gare ka to Allah ya san abin da yake koyi sama da haka ma kuma ya san abin da yake bayani kina a wajen Allah da hili da bai duk daya dan shi da mai ya komi na boyan da na hilin shine shine halin kullu shay kuma huwa ala kulli shay wakil kai Allah ya ce shi ne halin shi Allah shi ne mahalicin komi kuma ruwa ala kulle shi ne wakili kuma Allah shi ne wakilin kowa ba wanda ya zauna ba hannun shi shi ne wakilin kanshi ya ce fata'ala amma shirku ta haka Allah ya girmama Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin duk abin da suke dangana ma Allah na abokin tarayya Allah ya mutu nan kun bai yarda ba ya Allah ci gaba قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين
ننقل الله سبحانه وتعالى yana karantar da manzon shi irin wata addu'a da ya kamata ya kan hali da ke ciki ko rabbi ce ya Allah in ma turiyin ma yi abu an ko har ɗan ma ka gwada min abin da ake musu alkawari na azaba ɗan har abin ya wakana ina raye to rabbi fala ta ja'alni da ƙaunar zalimi Allah kakka sa ni tare da mutane a zalimai kenan kakka shafa mun abu da shi nan ai abu ne Allah ga abin Allah magana kawo mutane abu ne a hannun Allah ko ya kama ka kana raye ko bayan ka mutu ko ma lahira kuna abu ne a nan to ga mutu din ya Allah din har ka gwada mu irin abin da ake musu alƙawari na narko na azaba to ni dai Allah ina roƙonka kakka sa ni tare da mutane a zalimai kuma wannan al'amari نا القول العذاب وإنا على أن نريك وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون
كما وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون كما أبدا مكي مسأل أولينا عذابا غوان دبي ببا سلامكو كذا كذا كذا وانا على سمنا دي إيكو تككر إيكو نزرت مسد أبدا أكي مسكر كذي نعذاب العذاب da haka na kwanaki na wajen Allah yi ne bai yi ba bai so bai bai ne amma iya da iko yi kudin jinkirtawa ce ne da haka ita fa ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون nan Allah subhanahu wa ta'ala ba mu nashi umarni cewa idfa bilati ya san kai dai kullum ka maida ta hanya kyakkyawa game da sayi'a mugun abu da suka maka karka biya su ka ci gaba da mai da mutu da kyakkyawa wani na lakta da fabi da bilbi ya kan faida da zubin kawai a dan kun an wali muhammad Allah can ma ya ko kowa wanda wani ya aji a cikin tarbiyya Allah ke wa dan adam hanya ta gyara zamantakewa kakka mai da mummuna da kyakkyawa ishin mai da wani ita ta yi duk da mutum iya da haƙƙin ya rama zalunci ko bai yi bane Allah bai kama shi to amma abin da yayi kame da kyakkyawa shi yayi idfa billati ahad fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun amin to ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazin azim kame da mummuna da kyakkyawa sai ga an waye gari wanda da kai da shi da adawa bai san ka in kana irin wannan hali sai ka amma gari ya koma masoyi mai matakar so soyayya amma wani abu ne mai wahalar gaske dan adam a nuna namushi da kyautata ba kowa ba Allah wani hali Allah ce ma yuda ka illa alladhina sabaru ba kowa ba ke samu irin wannan hali a musguna ma ka kyautata sai masu haɗu gaskiya isa da sahiri wa ma yuda ka illa zu hazin azim ba kowa ba ke samu wani hali sai mai rabo mai girma kajiwa ina abu ne kwarai akwai wahala amma akwai riba akwai wahala akwai riba akwai amfani za ka shirin manzana ganin ma alaƙar shi dafa billa ta yi asali sai kame da mummuna da kyakkyawa a ce nan a nan sadasar kuwa san da ya rabu duk da yadda yake ba su bar shi ba a zaga a wulaƙanta ya ce kwarai shawa na musu baki iyakar kyautatawa amma suna musguna mini kamar da umarta ta ce ba zan fasa ba bakin kokari na wajen gyara alaƙa su zan gyara zan yi bakin iya wata wannan hali ne kyakkyawa amma balle wanda yake mai kira balle mai kira dan maka jibire ba fataran kutuwa matsayi dan ana ana kutuwa da malam haka ba take ba ana kutuwa da malam haka yake da maka baka bewa ba baka bewa ba wata take bewa mamaki cewa shi wannan wanda ke bugun kawo ɗan ka kada kasa abin da kake kai ne kake so ka tsamar da shi daga wuta ba amma kai ɗauka a wurin adawa a nan salata muke cewa misali na da ku ƙwarai ya ce kamar mutum ne a bakin wuta tana ci malam ba ta tare ƙwarina masu su haka ciki iya karewa iya kare su suna sai sun wada iya karewa ita wuta ce so suka su ba san ba abin da kana ya ce gani nan a gerin wuta na rika ta kuna ja ina ja kuna ja ka sace mu hada haka muke ne kenan kai ne da awa ka shi wannan ka tausaya mishi shi ne kan kai yanzu kai doka abin adawar shi kai doka abin shi wa kaga ne ma ya bar shirka ya bar bid'a ko ma sunna ya shiga aljanna cikin kewani abai wani ban baki wai kai doka da adawa shi bai santa haka iya wani ma shari ma wanda mu lakanta da kai alhali kai ne kake bai kamar shi mutum bai gano da haka sai su gano wa sai yan wani ba mai sana haka sai wanda daga baya ya gano wani abokin shi lokacin da yake sa bata ya ya bata wa da shi sai baya gano gaskiya ya shi da godiya iya mai godiya lokacin da halin da yake ciki dan mutum da kyale shi kenan kenan haka kai ba ruwan ka idan kuma bari kai kuma shi hankali kaka damu kaka damu da shi kai mai hankali kuma kaka damu da shi kai kiranka inda rabo inda ya gani amma a lokacin da lokacin da kai da mana a shi a ce idfa billati hi ahsan sayya kame da wannan aka ce mumuna da kyakkyawa kuma na hannu alam bi ma yasifu kuna da abin da suke gudi wanda bai dace ba gare ni ko gare ka aka mun kowa ka ce ya kowa sanin halin da suke ciki abin da siffar Allah da bai dace ba Allah ya kowa sani dan haka kai kame da kyakkyawa aka bin mun aka bin nan to ne kamata mu tsaya Allah kai sai ta sarki a cikin mu da sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته